واذكروا الله في أيام معدودات فمن تبدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون واذكروا الله بركعي ذكر الله ذكر كبير لبيتين كبر عند بني الجمرات يعيدي وجوه دون باهوته لبني الجمرات في أيام أستنقانك معبودات لتافقون أيام تسريه قانك يمين أي الثلاثة غلابكم فمن تعجل وانجي جوغاها أي إن تعجل جوغاها من نمو تسريه da daga fita nan gidan daga nuna shi yau ne a cikin kwana biyu ai kun sami ayyamin tasbihi cikin suna kwana na biyu kwanukan tarayyarin nama ba da wani imani bayan ya yi kiwon shekaru ya ce su dukansa to ba za a yi malai ba da yake gare shi mana idan ka yi kisa don sallah wace garin sallah ka yi tsaro jifa wace gari to da rana ta biyu bayan sallah ta kare jifa to sannan ta wuce da nan cikin ka ji ma yake ji ba da yake a gare ka wa man ta'abbara wanda kuma ya yi jinkiri biha amina hatta ba ta hayya kwana lailatul salisi dare ta uku to wala ma shi ne shi ma yi zuwa yau ma jama'ar mai yake ji dukan sa shi ma fala isma alai ba da shi da shi zalika da haka ayyuhum muhayyiruna to duyan hadai an ba su zaɓi fi zalika a cikin haka walam yusmi to kore wanda yake na malika kalla wanda ya tsoron Allah ne shi hadisi cikin hadisi wanda ya tsoron Allah a cikin hadisi da ana wujan shi ne alhaji suna cikin kaga da suna cikin wanda ya aikin hadisi bai aikin banza ba bai fitina da wani ba bai cuci wani ba bai saba ma dokar Allah ba har ya gama aikin ka to abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan ma alhaji ya koma sanda zai koma gida ya koma kamar ran na uwar ta yake wala ka harja fa da zulubi kaga ma'ana wai ba ai da zulubi in dai ne yana da zulubi to shi ma yana da zulubi واتقوا الله تذكرا الله واعلموا كفين انكم توجبون ذا تعالى اليه وجعلنا في الاخره على ترى فاذا جئتم سيسالكم باعمالكم لا يسوكم ومن الناس من يؤذي قلبه في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو على كل ومن الناس akwai daga mutane man yi wajen kaulu wanda zancen su zai furge ka fil hayatu in dai a rayuwa ne fil hayatu duniya in dai a rayuwa duniya amma wala yuzuka ba zai burge ka wata al'ada ta abin da yake fil akhira ne mukhalafati saboda sabawa da ne da kadi da abin da ya kudurce a zuciyarsa wai inda Allah yana sai da Allah alama fi kalbi a kan abin da ke cikin zuciyarsa annabi cewa shi muwafiqun mai dacewa ne da kauli da abin da ya faɗa a fili to wawa tare da cewa shi halajjul fitani halajjul fitani mai tsananin faɗa ne ai da shi da kusurwaci mai kai wata tsari a wajen hukuma na ka gare ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani a ki bayanka da maso da mabiyanka ne a dawati dan kin sa na ka gare ka to waye ne wannan aiki wa huwa al-aqnasu bin sharihi kaza yake Allah yanzu da mutum yayi za a kula kana munafiqan ya zama munafiki kul wal kalam mai dadin magana shi yazo wai wai wai dadin magana ga abin amma ke yana nan kun sai a zuciya su ta Allah mai dadin magana ne duka jinga ba na bi sallallahu alaihi wasallam ya halifa hazan su ai ne an wuce shi ne min bi ne imani ne da annabi wa man yakul mai san annabi ne bai da kike ka kusan da majalisar wurin zaman ka a wajen annabi fa asadabahu Allah sai Allah ya kallata shi zalika a cikin haka wa marra ya ma ta cewa bizar'in a wani gona wa humrin da jagula ne babin musulmina na tashin musulmai fa a haraka ya kona gona wa taraha wa taraha yayin jagulan lailin da take kama kana ta Allah ta ne ubangiji ya dauki ya ta wa idza taballayta ila rabbil yusra wa yuhdi Allah wa والله
ka atai ya kamuta al'arfi cikin ƙasa ne su da dan yi balla biya a cikin ƙasar nan wa yau nikan harka ya halaka hafi wa nasara da dabbobi ai mun lakin fasad ka zo yana cikin jumlar balla wallahu ubangiji ko da ya wuce fasada baya son balla ai la yarda bi bai da balla ba وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذته العزة بالإثم فحصوه جهنم ولبئس الجهاد wai da shi ne da wani ya ce masa ittakin la ka ji tsoron Allah shi ne ya ga cikin aikin ka ana sai da ya ka aka gudu ya aka ba da da sai ka ta fasu ne ai hama na to la'ana ka ku kiyama da ta ta ta ta kabilanki sai ta ka gudu wala ne da kabilanki alal amada kan aiki da yi bil izmi da sako ai allazi umira da kai wanda aka hore shi wato da barin sa da jin tsoron sa to shi ke nan ubangiji shi ko gane shi ba su jami ba yau ba ido yake ji ba ba yau da ba yake wala bi san da hali ko ita ko tayi ne shi ya ita ce wuta ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد an faɗi mutum ban za su zaɓi wani mutumin kirki ومن الناس akwai daga mutane man ya shi lafiyar wanda yake sai da ransa ayyuka da haye ba da shi da Allah ya ce din Allah ya ce da an dan neman barkatun Allah ya ta ubangiji wa huwa suhayb shine suhayb lamma alawul musrifuna yayin da musulmai suka cuce shi a makka hada da sai hijira ila madina zuwa madina wata daga nan ma da waje inda da yin dukiya ne ba za ta hana hijira ba sai ba masa dukiya yayin sun ga zagin daga shi sai kansu zuwa madina wallahu ubangiji ra'ufun mai matukar tausayi ne da ibadi da bayi haifu an ta zama dan ya ciyar da su lima fi ribawu da abin da ya janta suke a cikin sa wani zala ayat da zamu karanta nan gaba kuma ta hakan kan ce abdullahi ibn salam cikin abdullahi ibn salam da yahudin da ya musulunta wa sahabi da sahabbansa lamma arda musulunta bayan sun musulunta ka san da yahudi baya aiki ranar asabar baya ko bai ranar asabar to sai su ta tayar da su daga musulunci sai ranar asabar suka rika ganin girmansa wa kare wani ibada kuma suka kirkira da su da yahudi bai sun nama da su bayan islam bayan sun ga su musulunta sai ubangiji ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كإيمان الله إن عبد الله بن سلام وصحابته ادخلوا كشبوا مسلمين ادخلوا كشبوا تسلمي وتسلمي كشكا تكون مسلمين ka kasan baki da ba ku yi ko kawai ku guda a cikin musulunci ba guda kuma tana waje ai na'am ai dide ne Isra'il cikin dukkan garowa yana dini musulunci wala tattadu kar ku duku wani shaytan hanyoyi ne dan ai da yana wucewa ta kawatar da duk da zai da raba wannan kuna san kaza ba ku san kaza kuma abinda kuke kusa ne idan Allah bai san shi ko abinda ba ku kusa ne idan Allah na san ku kan ku haka nan duk abinda Allah ke so ku yi abinda Allah bai so ku bari inna wujuhu ubangiji inda wuce ke dan aduwwun maki ne mubinun mabayyana mai bayyana da ke ya lafin gare ku
فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
bayan da mai su ne kullum ne ainihin su kuka karkata ne da su da bayan shiga cikin ne cikin dukkan musulunci ne ne ba da ba da da bayyana su bayan hujjoji mabayyana sun zo musu ala annahu za su da cewa musulunci hakko gaskiya ne to fa la mu ku sani annallaha ubangiji azizun mabwayi ne la yujibu shay'un wani abu ba zai buwaye ba an yi tikali daga azabar sunukun gare ku hakimu kai kuma ne cikin aikinsa هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
har ai ma yin ma yin ba abin da suke jira ai يجدون السابقون الدخول فيه ما تبين شجار تدنسي تكون تنسي ما أبن تسكي جرا إلا أن يأتيهم الله شيئا لا يأتونه أي أمر لما لهم بنجي كقوله ما يرفع سورة آية أو يأتي أمر ربك أي أباب أبنجي يرومك في بلاد تكون وتنسي من الإمام نجرا بغير والملائكة ملائكة تزور to in ka duk zan kace duk kun haka wa ku da al'amur an gama gama ai san al'amur halaki lamarin sai halaka ya tuka wa ila Allah yurjuna umur ga Allah ake mai da al'amura fil akhirati al-akhira sai jazi sai ta sai ta kabo kullu sai ta ka kullu kowa da amali da irin aikin sa
فَأَوَلِي إِبْرَاهِيمَ كَمَا كَيْنَاهُمْ وِلَايَةً بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
لن بني إسرائيل يا محمد صلى الله عليه وسلم كتب يا محمد كتب بني إسرائيل ترجيت الجنة كتبت كم آتيناهم من آية سويه هر آية لو كتبت بينة مبينة تفلك الفهاري كما كيف تقولي وإن ذات المني لسوك تتبرزما والسلوى لآيات تتبرو فبدلوا أستمسيوا لأستمسيوا وإن نعموا من كفرا لكافرين ومن يبدل نعمة الله هو الذي يجلس نعمة أبنجدي أي ما أنعم به عليه أظن أن نعمة الدين من الآيات الآيوي لأن هذا الآيوي لن سبب الهداية دليل ليلة اليوم to ya bayani wurin ya mutanya min bada ma za su bayan ayoyin da su zo mace mutanya su da kurban kafirci to fa inna la ubangiji shadidul iqab min tsananin azaba ne da huzari ويجعل الذين كفروا آيات الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يغفر من يشاء
Zaina an kawata alhayatu duniya rayuwar duniya dukkan wani da gyara ta ga mutanen duniya fa hakuwa sai suka bota suka bota to an kawata ne an kawata ta ne da dina kafaru ga wanda suka kafi sai min alima kata na mutanen Makka وهم سوء يشهدون في ذاتهم سبيل من الذين آمنوا وأن سكى إيمان لفكرهم لن تلوتوا كجلال كما كلال وعمار دعمار وسهيل دسهيل يكادون بهم سنة مسئلين وإذا كنت لكاواني ويتعالون عليهم سنة مسئل من كي بالمال بدوتيا والذين والذين اتقوا والذين اتقوا الشرك واتقوا الشرك بقول الشرك وهم هؤلاء سولة سولة لكن لم أنبتا فوقهم يوم القيامة ذاك فلس جلدكم وتسمى بإذن على القيامة والله أبنجي يرزق لنا أذن كما يشاء وأن يكون لي مساج بعد مساج لا أي رزقا أرزقي واتا مليوتي ثلاثة أشكال لا أو الدنيا كوكما يولى وتاسع أنا الدنيا دائما لك المذكورة shine ya mallakar da mai ingilin nan minhum wato ya mai an yi mallakar masura nanu ya nan an mallaka mu wadanda ake wa ingili din nan an mallaka musu amwala sabirin dukiyar masu ingilin warqabihim da warqaban da kuma baya da kuma wayayen su kana nasu makawahira fa ba'athallahu النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا بينهم فعدلناه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة دا كان الأمة أن تزمع الأمة guda ɗaya على الإيمان كي إيمان فاختلفوا في ساباني يومته فاختلفوا في ساباني بأن آمن بعضهم daga baya sun tashi suka yi imani wa وكفر بعضهم ساجدوا كافر to sai ku fada sallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa ilaihim zuwa gare su mubashirin suna masu yin bishara ga man amana wanda ya imani bil jannati da aljanna wa munzirina suna masu yin gargadi ga man kafara wanda ya kafirce bin nari da wuta wa anzala ya saukar da alkitaba littattafai ma'ahum tare da su da haƙƙi da gaskiya liya kuma bihi dan annabawa nan su yi mulki bihi dan su yi hukunci da littattafan nan بين الناس كانوا مداني فيما اختلفوا كابل تتساباني فيه في من الدين العجيب وما اختلف فيه تبعين وفيه ساباني بكتنسا أي من الدين إلا الذين أوتوا سيوة النقاء ولا سكي ساباني أسين الدين إلا الذين أوتوا سيوة أكبر ولسابي سنة أي الكتاب ولسابي فآمن بعض ساكن في إيماني وكفر بعض ساكن يكافر فيه من بعد ما جاءتهم البينات بيان حجوج مبينات قومته على التوحيد ساكن تعالى بغيا دان ذلك من الكافرين الكافرين بينهم فكانوا فهدى الله تعالى يشريك الذين آمنوا وأن تكي إيماني لما اختلفوا بأبن تكي ساباني في سكرة من الحق شيني قسيا لإذنه لنبي أبنجي والله أبنجي يهدينا شريك من يشاء وأن يكون هداية شريك إلى صراط ذو هيا مستقيم مليئة طريق الحق هيا قسيا الله يشريك ونزل آية دام كانت عن الغداة وفي جهاد تكون وهلا أصاب المسلمين ليس بمسلمين أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
an balbali a sarku su kuna zato an tadkhulul jannata kawai ku shiga wannan aljanna halin alif wannan ma ya tukun masalul da masalul ladina kalau irin abin da ya samu waɗanda suka sude na masu imani ne gabanin gabanin ku kuna da zikirin bai same su da bai wannan malam bai same kuna da san ku shiga aljanna eh wato irin abin da ya samu ku wanda suka gabace ku na masu imani na wahala ya zan ku bai same ku ba haka ko ga ko ce su ko ko ku shiga aljanna kawai to ba zai yi ba da haka ba wanda zai shiga aljanna sai an mutu takardu an ba shi su kofi din takardu jarabawa in ya ci jarabawa ya wuce ya yi ba in bai ci ba a yi da mutu da shi kenan ba haka yake to Allah ya sani jarra kuna da ta an ce duk wanda naka ta shiga aljanna wala ma ya tukun matalu idan abinda ma a tayi goma alladina kala wanda suka shuɗe ne ga dukkan gabaninku min almu'minina na mu'mina na mu'minai ya zan lamma ya tukun ya zan bai zo muku ba yana da jihani na jarabe jarabe fatakku ku ya kuri kama sabaru kama ji kuma suke hakuri to da abin da ya shafe ku matakun albasaru tsananin talauci ya shafe su wasarra'u da cututtuka na rashin lafiya wa zilzilu aka kirgiza su ai uzu aka matsarta su da anwa'in bala'i da nau'o'in bala'o'i kamar irin ya suke to abin da ake nufi ne ka ga irin halin da ake ciki ga rashin kuɗi ga rashin kwanciyar hankali ga rashin lafiya ga shi ga shi ga shi ga shi kuma addu'a ake yi sai ka ce wai wai wai ko Allah wai ko ko Allah zai ga abin da muke faɗi ne to da zalimi sai aka ce zamu ya ba ta mai ko kai wai Allah ne yake yi ne shi musulunci nan yanzu ko dai da daraja ne a ko da ka tare ta amma sai da lama zai Allah ya kare shi amma mu daga ai mana kaza daga ai mana kaza daga ai mana kaza wai abu yake to kace da kai haka ka kare imani daga Allah cewa ka tabbata mu'mini kenan in kaga Allah na jaraba ka to Allah ya yarda da kai amma mutum kaga Allah ya kyale ka sai abin da kake so kai bai ce ma komai ba rashin lafiya ba hasara ba wani ba samu baki jini ba kaza ba kaza na damuwa to ji tsoron Allah Allah baya so shi Allah wanda yake cewa ya ba da gaskiya da shi shi ake sama irin wannan abin nan na masu cinikin gona mai sunan shi eh sai da ko to ai in ba tura tsinke ba aka fito a gane a tsaba take to in ba so ke ta ba kai ne za ka ji ba kai tsuru ba kai tsuwa ba a gane kai ne kirki ne amma da aka ji ku kai wannan lokaci kai Allah bai kawai la ilaha illallah da karanta kala la karanta kala la karanta amma duk abin da kake tsif to ba ka billahi to ko sannan sai Allah ya ce to ka kai ƙara ta ko ko fito to ka je wanda ka kai makare ya yake mu hukunci ba Allah ya suje ka yi tana wada mu dan uwanka wallahi kana wallahi ka to me zai yi maka to da Allah ya baka da shi to da ka yi bi jaraba ta zo ma sai hakuri ka danne idan ka danne mai wucewa ce كما يكون حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يكونوا شيء كذا لو كنت في إيمان جاك عليك ai sai an sai an gane zinariya ta gaskiya sai an gane da sai ana sa a gane zinariya ko azurfa ta gaskiya ina ake sa su da an sa za a gane wannan mai kyau ce wannan mara kyau ce to kai ma zinariya ne to ake a gane mai kyau ne ko kuma da kyau aka matsar da su hata ya kula ko hata ya kula duk ya zo hatta ya kulu rasul hamman zo na wannan mutane shi da kansu ma wanda bayan shi suka ce isir da'an dan ganin jinkiri ne na sun da samun taimako lika na yi dan kai matuka a siddati tsanani a nan ganin su ka tuntun mata mata ya ci rasulullahi wai ci mu fala yau sai dai dole allazi wa idna wa allazi wa adna wanda ya mana alƙawarin sa fa ujibu nan da kike aka farka muku me ki bani na wajen ubangiji ala kiji da kyau inna nasrallahi taimakon Allah qaribun ibiyani zuwa sai na na kusa da kusa na ka mu ma mai hakuri nan gaba wannan bala'o'i za su zama labari Allah ya mu dai da wani akan hanyar tsiya shine tare يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك suna tambayarka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma za yunfiquna shirin dukiyan arziki ya zo musu me za su siyar ai Allah zai da yunfiquna wanda za su siyar da shi wanda da abin da za su siyar da shi wasa'il kuma wannan tambaya amru bin al-jamuhi wato shine amru bin dan jamuhi sahaban annabi ne wa kana shaykhan ya zama dattijo zamani amma abokin tafiya dai yana da هذا ما كتير بكتير يعني ما برين فسأل النبي سيكون لها النبي صلى الله عليه وسلم أما ينفقه ga abin da zai ciyar wala man wala man yamsuku wala man yamsuku kuma akan wa zai ciyar kullum sai Allah ya ce ka ce ma'azuri sai ya ce ma'azuri ka ce ma amfaktun duk abin da kuka ciyar min khairin na alkhairi to bayanin bayani ne lima ga ita ita ma to shi wannan saminun mai gama ya mai gama ne lilkani ne ga kadan kadan wal kafir abu mai yawa wa fihi bayanan min kisi to mun faki a cikin sa akwai bayanin wanda za a ciyar annabi wa ahadu wanda shi ɗaya ta kai da su'ali rage kada wato ɗayan bangarori biyu ne na tambayar nan wa ujaba ta sarfa masa عن عن المسرد لئن ذا يقول الذي هو الشق الاخر وانت تجيني بانغري لك على الجدال بقولي ده فتاتا to da ai kaga an ce abin da su za ku je na alhairi kaga an ba da amsar sa to falil walidai farko in ka samu Allah to uwa ka roƙon kana raye su za su fara amma uwayen yadda hadisi ya bayyana ba wani ya tambayi sahabi ya tambayi annabi ya rasulullahi in Allah ya ma aziki wa ya kamata halin da yake ce uwarka yace ku sannan wa ku sannan maman ka sannan wa sannan maman ka ne to da haka mai gida in ka ga danka yayi kudi ya fara soma uwarki me yake da suna turmi kaka da hauki wato dan ya da uwarka akai nake Allah ne ba tunta kai da Allah ya ce da zakar mutum hajjin da yake ba me yasa ba me me yasa ka ka ka ce a ai ai bai dace ba eh kai ba an ce in dan ka ya mutu ba kana da rabo zuwa kan wasu to yake to nan ko ai ka duba kai iyakarka ba da abinci ka yi naƙuda sanda za a haifi ɗan nan ba ka ma san sanda ya koye ka ya zauna ya ba ta wahala kai ta amai kai ta zarta ta hankali abubuwan da za ta ke so ya zan ba ta san su abin da yake kai ma ta ciki ba ka iso shi aka jarraba ta shi kake so a lokacin ciki ta kwanta da ƙyar ta tashi da ƙyar bai hana ta zo ta mata abinci har ma faɗa wa kake wata ya da Allah wai ne ta ayyuka a kan kaza ba kai ba ta so ta yi ta eh sannan ta zo ranar kirgar ƙura'a ko dai faɗi ko nasara ko ranar haihuwa ranar ko ta mutu ko kuma ta tsallake ita kaɗai take da azaba take ki in ba dai hikimar ubangiji ba da ya hito a gaban mace ai sai hikima ta Allah ka fati wanda ko ya ƙasa inda arziki ne ka sa ya tsano ba zai shiga ba amma ranar haihuwa ta zai ni ko kanki to duk waɗannan sannan ta zo ta tsaye da shi watanni cikin tsaye wannan ciwon ciki ciwon kai menene gana da ba bacci ba ta yi bacci ba sai da cikin ta nauyi kuma sai da take ta yawa ba ta yi bacci ba ki sai duk kai ko kana san kana na tare ta amma an ma wannan wallahi dana ya tafi ba yana jiya wallahi ina son ko kai wallahi kullum zuwa asibiti kullum ba to ga kiga kina ni kadai na haife shi ko ni kadai ke da shi eh to ana mata to duka ba ta dango annabi ya ce a baya ta ba in ka fara arziki in naka ka fara jin daɗi in ka ƙara ka ƙara jin daɗi in ka ƙara ka ƙara jin daɗi annabi ce da sannan me tambaya ce to sannan wa ce to sannan ba kan shi ko dai ma ta mutu to sannan idan kuma ka arziki ya samu an yi wadata iyaye su sai yan uwa akwai wanka akwai kaninka akwai dan uwan uba akwai kanin uba akwai wa uwa ya yayyan uwa akwai kanin uwa duka su sanin Allah ya baka to idan sun gama sani to sai makwabci shi ma ya san Allah ya ma'ana ba kullum sai gajjaman tashi hankalin iyaka katanga ba ka kuma shara ka kare ma hanyar ruwa iyaka da kai mutu da mutu kike na fitina in Allah ya ma'aikata ya sani idan ya sani ya sannan daga baya marayu mawuye ma buta da baki da tafiya guduri ya yake masu kai masa alkhairi to idan ka abin saman kowa ya ku bayan gari in Allah ya ta Allah ya karo sai ka bayar muddin kana bayarwa Allah ko shi ba zai daidai da ba zai da ka ba akwai mala'iku guda biyu da Allah ya halitta kullum addu'a su da rana ta fito har rana ta faɗi Allahumma a'ati lil munfikin halafan Allah duk wanda ka ba ya bayar Allah ka mai masa Allahumma a'ati lil munfikin halafan Allah duk wanda ka ba ya hana kai ma ka hana masa to addu'a malaiku ai kun santa ga mu to da haka mutum kana ta Allah ya buɗa maka to ka riƙa alkhairi ka riƙa alkhairi shi ma alkhairi sai ya zama in ko ka hana to fa manyan halkana wanda ma ya kula ana duk wanda ya ruwa ai kan sai ma da Allah shi ma zai zai hana mai to sai yake alkhairi da dukiya alkhairi kamar yadda shugabannin ke saba mana misali kamar gashin kai na namiji sai ba ta aski kowanne mu nan ya san adadin aski ne to da kayi aski ɗan kwanuka mai ke mai mai ke faruwa gashin zai dawo kaga aski nan bai hana su maka su dawo ba to dukiyar da ake alkhairi kenan dukiyar ko da bata ba alheri ne ta ita ce gidan kana wai ta ba su gidan ce to me yasa su yi gaba dan ba a ce ta a wai in rashin in aski ce ta in rashin aski ce ta karuwa in rashin kauta ke ta karuwa to me yasa gira ta ido da ba a ce ta ita ta ki karuwa ta mutane ido to dukiyar da ba alheri ne ta ita ce gidan wannan ta ga ta aski bai sa ta karuwa amma duke da ake alkhairi kamar kai ne da ka ake me zai saki faituwa to haka duke ayo da ake alkhairi wala aqrabin sannan yan uwan zumunta wala yatama sai marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da dan tafarki to arhum wadannan auladihi su suka fi da ma su suka fi cancanta da samun alkhairin ka وما تفعلوا من خير أما أبن له كعيكة نونا الخير ayyan bakin ciyarwa aw gairi ko wani sa fa inna Allah ubangiji alimu masani ne bihi da wannan abu da kai wa mujahidun mai sakawa ne alaihi akan sa na'am كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم كتب عليكم القتال أن وجب سياكي أكن كل للكفار دياك الكافرين وهو tare da shi yaki kurhun ai makaruhun abin ki ne lakun wajen ku dab'an ga dabi'a limatakati dan wahalarsa wa to ya kusa an takarhu sai an ku ki wani abin da yake kin ce ko ku ki wani abin da ku ki wani abu wawa shi abin nan da kuka ki ya dan khairul lakum shine fi gare ku wata an tuyi bushayan kuna yana kusa muku so yana kusa da zama da kuso wani abu wa huwa shi abin da kuka so din nan ya zama sharrun sharri ne lakum gare ku limailin nafsi dan karkata rai ila shawati zuwa ga shawoyi almujibatin mai wajabtawa la halaka ga halaka ita ran nan to wani wani furuha wani na'am wani furaha to sannan kuma da gudun rai an takalifati daga kallafe kallafe almujibati mai wajauta wali sa'adati ga yin arzikin ta alakira to fala allakum fala allah ya da wata kila lakum tilki tali wa in karintumu khairan wato ba ma ba mun mamaki bane dan akwai alkhairi a gare ku cikin yaki duk da kun ishi لأن فيه دان أتجي ياكي إما الزفر كودي كتريبا كربوتا والغنيمة كوكما واتو كوربوتا كوربوتا والغنيمة دغنيمة أو الشهادة كوكما كي شهادة والأجر كما كسامل هذا كاكبا هزارة أتجي ياكي to wafi tarki a cikin barin sa wa in ahabbtum duk da kun so shi to akwai sharran sharri li'anna fihi dhilla dan kuka kin yaki to wulakanci zai hau gare ku wal faqru akwai talauci wa hirmanul ajri sannan ga da salada wallahi ubangiji ya lam ya san ma huwa khairul lakum shi yasa abin da yake alkhairi gare ku wa antum ku kuwa la ta'lamuna zalika ba ku san haka ba dan haka fa badru ku gaugawa ila ma ya murkum bihi zuwa ga abin da Ubangiji yake umurta ku da shi wa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aika awwala sarayahu farkon sariyoyinsa wanda aka yi nasara a cikin ta wa alaiha abdullahi ibn jashi ya sarautar da abdullahi dan jashi a kanta dan jashi a kanta faqatalul mushrikina suka kace mushrikai wa qatalu suka kace ibn al-hadrami wannan babban bai hudan na ibn al-hadrami akhir yawmin karshen wani rana ne jama'al akhir akhirati daga jama'al akhir wal tabat alayhi darajatin sai yi abin ya rubuta a gare su shin kare ko rada ma ya shiga suna yaki ba su gani ba fa ayyarahum al-kufar sai ka zai suka masa dariya duk lali wai san halata rajab a da yin yaji a cikin sa fa nazala sai Allah ya sauka da aya يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يلتفت منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ya sa dulaka suna tambaya ta halin shaharin harami ga wata mai alwarma wanda aka hana kita yaki cikin su ita halin shi abinda suke tambaya ta cikin sa shine menene hukuncin yaki cikin wata mai alfarma kullum ka ce wasu lallai ba ita halin lallai yaki cikin wata mai alwarma kabirin mai girman zunubi ai azimun wizran mai girma ne wajen zunubi mubtada wa khabaru to labari mubtada ne da labari wasatun duk da mun ce yin yaki a cikin wata mai alhama babban zunubi ne to amma kuma wasatun juyar da masu bautar ubangiji ai marhon hanawa da nasi da mutane an sabilillahi daga addinin musulunci daga addinin Allah wa kufrun bihi da kafircewa da Allah wasaddin da su yan bayan masjidin haram daga masallacin mai alhama ai makka ta yake makka wa ikraju ahli da fitar da masu addini daga minu daga makka wa hum annabi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minuna da mu'minai to wa khabarul mubtada'i wannan duk mubtada ne to ga labarin mubtada akabar wadannan abin da muka lissafo sun fi girma ai a azamu su ta fi girma wuzran wajen zunubi illa a wajen Allah min al-qitali akan sai an yaki fi a cikin watan alfarma wal fitr wal fitnatu dan shirka minkum naku akbaru ai shi ya fi girma a wajen Allah min al-qitali akan sai an yaki akan kisa lakum gare ku fi cikin wata mai alfarma ولا يزالون كافرين بذات كشي بي يقاتلونكم سنا يعتوكوا أيها المؤمنون ياكم مؤمنين حتى يردوكم وإذا سجويتكم عن دينكم لقبل أدينكم إلى الكبر زوال كافر إن ارتقاوا مجل سكتابوا ساعة مجل سكتابيكم توسو سكتابكم كافرتا to ku sani wa man yadda minkum duk wanda ya rage daga cikin ku ali ya ba addini kayan ya kuma yi ya mutu wa huwa kafir yana kafiri to fa ulaika masu wannan aiki hada da tsamanin ayyukan su baki ɗaya ta ɓaci asala ta kafare ta duniya da suka yi a nan duniya wal akhirah da akhirah fala i'tidad fala i'tidad biha ba lissafi da ita wala thawaba alaiha ba lada a gare ta to wa tafyiru qayyadwa bil mawt da mutuwa alaiha kan kafirci yufidu ya fa'idan daga Allah ta shi mutum laura da da zai dawo ila islami zuwa musulunci kafin ya mutu to lam yabtul amaluhu aikin sa bai bashi ba fa yusabu da ba shi lada alai gare shi wala yinu ba kuma sai ya tage aikin da yake kafin dukkan nan ba kal haji kamar haji masalan ga misali wa alai shafi to a gare shi imamu shafi yake wa ulai ka waɗannan ashabun nari dan wuta kenan kuma su koyan wuta khaliduna masu dawama ne fiha a cikinta walamma zanna sariyatu yayin da wannan sariya ta zace annahum cewa su in salamu in salimu in sun kubuta min al-ismi daga zalibi to fala ya sun da wa'adu to kuma ai ba lada kenan nazala sai aya ta sake sauka innal ladina amanu wal ladina hadu wa ta'alu fi sabilillahi ulai
amanu wanda suka yi imani da Allah wallazina hajaru da wanda suka yi hijira fara ko suka rabu da autanan wuraren zaman su wajahadu kuma suka je suka yi yaki fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah ulaika waɗannan yarjuna su ne masu ƙaunar rahmatullahi rahmat ubangiji ai sawabu huladarsa wallahu ubangiji gafurun mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun mai jinkai ne bihim ga mu'minai يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
yas'alunaka suna tambaye ka alal khamri ga lamarin giya wani mai sirri da tata ma hukumu ma me hukuncin su kullum ka ce masu fihi ma zoma giya da tata ismun zunubi ne kabirin mai girma farkon fara haramcin giya halittar giya kenan ba haramta ba dai amma an faɗi aibinta an faɗi amfanin ta in ma akwai wata yi kira ta wata kira bil musallafati maimakon da aka ce ismun kabirun a wata kira to ismun kathirun wato zunubi ne mai yawa lima ya hasulu bainahuma ay lima ya hasulu da abin da yake tabbata bi sababihima dalilin zai ce mutum min al mukhatamati in dai mutum ya tagiya ya kama fada kenan wal mutahamati ya kama ragida kenan wa qawl wa qawlun fihi wa wa qawlun fihi kuhti wato da zance fadin zance mara kyau wanda bai dace ba to kaga aikin da ta kenan wa manatu lin nasi to sannan akwai dan amfani dan amfani ga mutane din lazabi zai a gida ɗan rayuwa ba zai mutum ya ji ba zai saka hannun sai da yake so ba ya waka ne ya buga ne ya koma yaro ya zagi wanda yake so ya bugi ya abu ya bugi wanda yake so ya ji tsari a wando ya menene menene ai ka ta fi ma'ana koma kurciya ta da wal bare da bare ciki tilhamdu cikin giya wai sabatul mali wai zabatin mali da kuma samun dukiya a tata bila tadin ba wahala filmai suna cikin tata to amma wa ismuhuma sunidin giya da tata ai ma yin kyau abin da yake faruwa an huma da gare su ila na fasid na bannoni a gabaru shi ya fi girma min na fi'ima akan amfanin su walamma nazarat yayin da wannan aya ta sauka sharibaha qaumun waɗansu mutane suka ci gaba da can abinsu tun da ya da su ya haramta ba wamtala agaruna waɗansu ba su kai tun da ga abin da Allah ya ce sai suka kare ila an harrama ta ayatul ma'idati har sai da ayar ma'ida ta zo ta haramta kan giya baki daya wa yaga annaka suna tambayan ka kuma ma da yin tukuna ne gurguda abin da za su ka ciyawa ko lika ce an fi kula afwa ku rika cin abin da ya ku rika ciyar da abin da ya rage ay alfarin abin da yake an alhadatu da bukata wala tunfiqu kada ku ciyar da mata ta tuna abin da kuke da bukatuwa ilai zuwa gare ki wato dai ku an ku ku shikenan kun ga kun tozarta da kanku an ƙara samun mabarata ke da kan kana da abincin da zai je da nake kara misali ta hali to ba tilasta ma wani yaro yana neman taimako ka ba shi ba saboda in ka kiyarta za ka fi kiya kaza a kullum ka fi da tafi kana dan ka a wata ka rana ya to yau ne Allah ya taimake da kana ne ba sai ka bashi ba ai a cikin ka ne shi kana amma in ya haura da buhu ko ne ne ne to duk wanda ya zo da in ya roƙa in kana ga ma ka bashi in bai roƙa ma ka bayar to shi ake so amma ba ka ɗebi abin da kake siyar da iyalinka ka ɗauka wai kai magazuri kai ne neman alhairi kai ne neman zuwa ka je ka bayar nan jin kaɗan mai gida ba wa tsaba daga haka shi zai ba tsaba ba kuɗi da haka ranar da ba ka da shi mai ba ka ba ya da shi ranar da shi da ɓarawo da haka abinda ya rage da bukatunka wanda ke ba ka da bukata ma'ana ko da ka ji ta ta zai rabu to rabuwar nan shi ne za ki a kai a cikin sa kazalika ai kama bai bayyana lakum kamar yadda aka bayyana muku ma zikira abin da aka ambata yubayyinu Allah haka Allah ke bayyana al-ayat ayoyi ku ta tafakkaruna kwayi tunane في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تعالجوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم waye tunane ki amre duniya cikin lamarin duniya wal akhirah da lahira fata gudun sai ki riko dil aslahi da mafi kyautatuwa lakum gare ku fihi ma a cikin rayuwar duniya da lahira waye ta dole kuma suna tambayar sa anil yatama yaya lamarin da marayu kike wa ma yalqawnahu da abin da suke wa ma yalqunahu da abin da suke gamuwa da shi min al haraj na kunci shi tare cikin sanin marayu fayin watsalo in sun hada abincinsu da na marayu ya ka musu izini wa in azadu malau in sun ture sun nisantar da dukiyar marayu yana muwalin daga dukiyarsu sana ulahun da'ama suka rika yi musu abinci wa da musu kadai faharaju shi ma kunci ne wani ka ce islahun lakum kyautatuwa gare ku islahun lahum kyautatuwa ga marayu ai fi amwalin a cikin dukiyar marayu da tanmiyarta ku bi hanyar karuwarta wa mudalatukum da kuma hada zuciyarku da tasu to yin haka nan khairun shi yafi min tarki zalika daga barin haka wa yantu haliduhum in kuka cuɗanyu da su ai ta halittu na fakatakum kuka cuɗanya ciyarwarku abincinku da na fakatun da abincinsu fai ikhwanukum sayan wanku ne kawai mai ikhwanukum ce ne ai ku yan uwa ai ku yan uwanku da addini ko to wa min ja'al al akhi yana daga lamarin dan uwa kuwa an yi khaliqa akahu ya rika cuɗanya da dan uwan ce to falakum zalika kuna iya ku hada dukiyarku da dukiyar marayu a juya ta amma bisa tsantsaini ku rika sanin nawa kuka kashe masu nawa aka nawa suka shigo masu wallahu ubangiji ya alamu da mufsida ya san mai tsanna ya amwalin da dukiyar marayu zai mu kala take saboda cuɗanyawa ta da dukiyar marayu min al muslimi daga mai gyara da ha a dukiyar marayu bai da jaji zai saka ma kullum kowanne minoma daga cikin su walau sha Allah da Allah ya so la'ana ta sosai wahadda ku ai la bayyana alaikum sai ya kuntata a gare ku bi tahrimi da mukhalafati da barin da haramta wato cudan ya dukiyar marayu da naka inna Allah ubangiji azizun mabwayi ne ai galibun amrun marijayi ne ala amri bisa lamarinsa hakimun mai hikima ne fi sunihi cikin aikinsa ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون
ولا تيكه المشركات كو مسلمين kada ku yadda ku auri mata kafirai duk yadda kuke son su duk yadda mu'amala ku da alaikum sai kai to ba ba ku dama ku aure su ba hatta yuninna sai matan nan sun yi imani sun dawo musulunci ku ji da kyau wala matun mu'minatun ka auri baiwa mu'mina khairin siyatin min mushrikatin ka akan ka auri mushrika gurratin ya لأن سبب نزولها دان دليل سوكون وانا آية على عيب عيبا تاوى على من تزوج عمدا تجن صافي وانا يزيد كل الذي أولئا سيدي سامزي وانت سيدي سيدي أولئا توشيني أكفا كي كميدا يا أنا عيبا تاوى wata rigiri da kuma kwaɗai ta tafi fi nikahin warrajin ai da mata ga ƴaƴa na musulmai banza ka je ka aure su da ya kuma da ka aure wata ce bumina amma ya ce sai ya yanka ka hu dan me ai ya ce da ƴaƴan da sai haifa da ita mai sunan su bai kuma to ka je ka aure dole to in ya aure mutum ta su kuma dole ya haifa dole ya haifa mai sunan su to ka to ka aure baiwa a ce ka yi bayi muminai ya fi ka auri ka ka haifi bayi shegu ɗan iska. Walau a walau a ajabar yadda duk ta burge ku ni da malaha saboda kyanta wa malaha da zuciyarta. Wa hada wannan makasusun amma an keɓance shi da gairin kitabi ya daban da kiristoci. Kirista an halatta musulmi ya aure ta. da ayat saboda ayat wal musanat min ayat da tazo wal musanat menene min allazina to utul kitaba wannan an halatta mako da addini wani addini suna rikon nasaranci ko yahudanci suna zuwa soci kaga ai su ba su shirka wanda suke rike addinin suna gaskiya su ba ka ba ka ba ka ba sa yin saji to da haka irin waɗannan kiristoci to su dan mutum ya aure su ba komai amma dai a malamai sun daga cikin shekar ai me ya ka ai saboda kare karshenta in akwai rashin arziki mutum shi ma zai iya koma kirista ko ko a da duk da yake ayan nan me za su zama sun sau nawa kai haka musulmai suka baiwa suka baiwa musulma kiristoci ɗansu ta zo duk ta koma kirista ƴaƴanta suka koma kirista riba aka ci ko hasara to wanda ya jami hasara musulunci hasara ai me yake tsakanin shi da Allah bada to ku ku aura amma ku ka aura ma su kitabiyoyin din an ba ku dama ku aure su amma kar ku aura musu ƴaƴansu ƴaƴanku mata dan menene wal maratu ala dini zawjaha mace tana kan addinin mijinta in na girki yake ta zama dake kirki in ta iska ne ta zama iska na shi kenan ba sai za ake ba mu dama da duk za ka aure da ƴaƴa to in mutum yanzu su ma yana son ƴarka to yi bincike ya yake ya yake ya yake in ka ji abin da ya zo ma daidai wanda yake ya yi na abin da ya dace ma addinin musulunci da al'adunsa da komai na musulunci ne ka mika mashi in ko ka ga gane asalin su baya da kyau ko ko shi kanshi baya da kirki to duk yadda yayin nan ka so ce kaka bata saboda ne idan za ta haifa irin su za ta haifo kaga a halin dawo ba dan iska da gaba daɗi ba to kai ne ki haka in in za dan ka zai nemi aure to a bincika a ga ya gidan nan yake ya kirkin uban yake ya kirkin uwar yake in har ta su da yadda ake so ba dan ka dama ya je ya aure in ko an same su matsayata ne to ko me ya ce ma ko me ya ce ma in ya ce zai faɗa rijiya ya ce ga ka ga ka waye jo ma hatu ba ya kace in ya kace kanshi ya dawo ne shi ya da ai ba ta kai je ba to da haka kada ka yadda ka ba shi dama sai ya kirki duk ala ko abin da ya ja mana tabarbarewa rayuwa kenan rashin bincike ga aure da mutum ya zo ha ga ai da da abu da da abu da ne wacce babu da ne za ka gano ko ba dai bane ran da ka ja ka aji kanka yana hannun yan sanda ya yawo tata ko ya ci kai ran nan ka ga da ba abu dai bane ko ko sune yan waiwai ko ko sune barayin aguwa ko ko sune yan tada hankalin mutane a aguwa kullum saurare kake da gari ya waye kasa rana ta waɗi assalamu alaikum wani na nan ɗanka ne ga abin da ya ga abin da ya kulla sai na kwanci hankali da wannan to duk wannan rashin bincike ne shi ya zawo haka shi ke sa ake haifa ƴaƴan iska to ga shi ko Allah ya ce al hadisatu lil hadisin wal hadisuna lil hadisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat matan matan kwarai na mazan kwarai ne matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne kowa ya tsaya da shi da birni to duk wannan bala'i da abubuwa wallahi duk irin wannan da suke ai annabi ne yace mana ku nema ƴaƴan ku kafin ku samu yaya ku san ƴaƴan ku suna da haƙoƙi uku a kanku na farko nema mashi uwa ta kwarai na biyu ba shi suna mai kyau na uku sanya shi makaranta to in kai ma ɗanka waɗannan ka biya shi haƙoƙinsa to da haka ne a ce dole ka lakata ka bincika ka bincika ka samo mata ta kwarai don me dan ta baka kasa da baka kasa ta baka dana kware ba ubangiji ya faɗi a wani a wata alqur'ani ba wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakidan kasa mai kyau tana fitar da mai kyau gurbata ta kasa kuwa za ta fitar da mugun iri ne to mata aika ce kasar ba ya tauna ya ce mana nisaqun harsun lakum ba matan ku gonakin ku ne fatu harsakun su goma gonakin ku Allah ce yadda da kuka so to sai mace gona ce to kada ai ba mai so cikin ku ya je ya nemi tsandaren wuri da gangan ya san bai da kyau ya sai ya je ya shuka in ya samu matsala da kai kuka da kowa shi makanta ai ya san bai da kyau to da haka ne niki gawa mai kyau wadda in an yi mamakon ruwa falila alhamdu in ma yayi fi aka yi ya ishe ta to shine mata ta kirki ka nemi mata ta kirki sai ta haifa ma ƴaƴa na kirki in ta haifa ma na ƴaƴa na kirki ka ci arziki duk inda suka yi alkhairi kana da kamishin duk inda suka yi alkhairi kana da kamishin dama al'adar mutumin alkhairi mutumin kirki aikin alkhairi to ku aka haifa ma ƴaƴan banza to su tada hankalinka su tada hankalin al'umma annabi to kuma ka sani ƴaƴanka ba su cikin ƴaƴan waɗanda annabi yake cewa ku yi aure ku yi aure ku hayyefa zan yi alfahari da ƴaƴan ku ranar kiyama annabi zai alfahari da barawo zai yi alfahari da mashayin giya zai alfahari da ɗan tata zai alfahari da wiwi zai alfahari da mazinaci ba zai yi su ba to duk ko wannan nasin da cikin uwa ta farin ciki sa ake samun waɗannan ka kyau ya gata kan gidan kuɗi kuɗi kuɗin gida ya daka ka ce ai ita wanda kake so ko rai bakin rai bakin mama ko ita ko mutuwa to ka wata yin sa mutu ka an rage mutu iri da ka rage da sababan lalatacce guda da samu lalatacce goma saboda da balalirin barin shi wanda ya fi kayan an samu goma ya zama nawa sha ɗaya ga shi ga goma can da ya jawo masa to amma haka haka yanke cewa an huta ولا تنكحوا كف أولاما المشركين مشركين الكفار كافرين المؤمنات يا مؤمنين حتى يؤمنوا حتى سن إيمان ولا عبد مؤمن بابا مؤمني خير الشيخ من مشرك أكم مشرك دا ولو أدم يجدكو سكباكو ماماكي سكبرغي كل مالي يندوك يسا وجمالي لكنسا أولئك ai ma buta shirka din nan yad'una suna kira ne ilan nar zuwa ga wuta dilu ayin saboda kiran su ilan amali zuwa ga aiki almujib mai wajabtawa laha ga shiga wuta to da haka fa la tariqu munaka su auratayya su auratayya da su bai halatta ba bai dace ba wallahu ubangiji yad'u shi ko yana kira ne ala lisani rusuli da tahajjan manzalinsa ila jannati zuwa ga aljanna wal madhhabati da gafara ai da amali shi ne aiki al mujibi mai wajabtawa lahu ma ga samun aljanna da gafara bi iznihi ai bi iradati da nufinsa to fa tajibu ijabatu karba ma Allah ya zama dole bi tazwiji auliyai da aurata masoyarsa ga masoyansa ويبين ubangiji yana bayyana ayati ayoyinsa ne lillahi ga mutane la nan ko cewa su ya tazakkaru na sa wa azantu
wa yasaluna ka ya mahidi qul huwa ana fa atabiru nisa abul mahid wa la taqrabu hatta yaqul فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك سنة تنبيك عن المهير dangane da haiba aw makanahu aw makanihi ko ko wurin da haiba ke fitowa shin ma za yi fa'adu bin nisa'i fihi shin in ya za a yi da mata a san da suke cikin haila ko ko ya za a yi da su a wajen da haila nan ke zuwa kul ubangiji yace ka ce masa huwa shi haila azan cuta ne ai kadarun kazanta ne aw mahadun ko ko wurin fitarsa cuta ne kazanta ne fa ta da nisa ku nisanci mata ai uturuku wada hunna ku ƙara tarawa da cutar mai da a lokacin haila ai wakatahu lokacin haila ai wakatihi lokacin haila aw makani ko ko a cikin inda haila ke fitowa wala takrubuhunna kada ku kusance su bil jima'i da su yin jima'i hatta ya tsuhuranna sai sun yi tsarki to nan ana samun kwarai da yawa ana samu muna samun koke koke matan da mazan su ke tilasta masa wai su taje su suna haila wai dan neman duniya to ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah bayan haka ka saba ma Allah saba ma Allah ko da gangan menene kafirci ne to sannan kuma kakkai mamakin duk cutar da ta same ka sai da ka sadu da mai haida to kakka kuka da kowa ka kuka da kanka duk abin da kaji Allah ya ce ayi akwai hikima cikin yin shi duk abin da kaji Allah ya ce a bari to bari shi ne hikima ko ko a akwai wanda yake ai to ai ana haida Allah ya ce to ai haida ta dauke kan sai tsarki wai zai sadu da ita haramun ne ai tana nan a hukuncin mai in sadda ta yi haizan da ta ɗauke mata kanta wanka Allah ya ce ta yi sallah in ya in ta yi sallah Allah zai karba saboda me ba ta da tsarki to da kai ma kaka ta to ai jini aka ce to ai ya ɗauke ba kin yi tsarki ba ta yi tsarkin ba tsarkin ruwa kada yake nema ba tsarkakuwar zuciya wadda za ta kusanta ka ga Allah ita ce abu nema menene tsarkin zuciya abinda Allah ya ce ka bari ka baki ko da sun hata su ga ka kyale ka to ka bari sai ta yi in ta yi tsarki to ka bari sai ta yi wanka haka Allah ya ce to in ko ka sadu da ita a lokacin ba ta haila ba ta yi tsarki ba to da kai da wanda ya sadu da ita a lokacin haila tun matsayin ku ga Allah a ji tsoron Allah don neman duniya hatta ya tsohurna har sai sun yi tsarki ai ya bisa sunna sun yi wanka ba da yanke ɗahi bayan yankewar jinin hailan nan fai za ta tsaharna idan sun yi tsarki sun yi wanka fa tuhunna su ku zo musu bil jima'i da jima'i min haisu amarakum Allah shi ma inda Allah ya umarce ku bi ta jan min haisu amarakum wato da inda Allah ya umarce ku bi ta jan nubi da nisan da safil haid a cikin haila wa huwa al-qubul shine gaban mace wala ta'adu wala ta'adu wala ta'adu wala ta'du kar ku tsallake shi gaban mace da Allah ya halatta muku ila gairi zuwa wani shi ma wallahi muna ta mu tutan mutum namiji mace musulmi waye kina ta mutum zai luwadi da ita rashin arziki eh to wallahi duk waɗannan kazanta kazanta su ne kuke taruwa suke da ala bala'i ke sauko mana to yanzu mai yin haka kana ta zai haifa yayan kwarai kaga duk za su ce zuwa su zama irin waɗannan bala'i to haramun ne mace wai dan ta zama halatta ka to dubaran ta haramun sai a gare ta kamar haram kamar ka je ka duka a dubaran namiji ne ba su da bambanci gaban nan nata ce Allah halatta ma da ka ba da sadaki daga baya ga shi Allah bai halatta ma wanda ba shi ba laurin ta'awa wala ta hadu ga ku tsallake shi ila gari zuwa ga wani sa inna Allah ubangiji yuhibbu yana so ayyuhibu yana bada lada wa yukrimu yana girmama at-tawwabin masu masu yawan tuba min az-zunubi daga zunubai wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma yana son masu tsarkakuwa min al-aqdar min al-aqdar kazance kazance نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
nisa'ukum matanku harasun lakum gonaki ne gare ku ai mahallu zar'ikum wurin noman ku ne alwala da ɗaya dan haka fatu harkakun kuna da dama ku zo mu gonakinku inda kuke so ai mahallu wurin noman nan wa huwa alqubulu shine gaban mace anna yadda duk shi isin kuka so min iyali inna mai an atsaye zaka sadu da matanka matanka Allah ya halatta ma kai wa qu'udin in a zaune ne kai wa qidain an a kwance ne kai wa ibadi in za ka zo mata ta gaban ta ne ka zo mata wa ibadi in ma ta bayan da za ka zo mata in dai a farkin ta ne ya halatta ba matsatsi a gare ka to na gala wannan aya ta sauka raddan dan raddi ne da kaulin yahudi ga fasalcen yahudawa mana ta yi maratahu wanda ya zo matarsa fi qublaha a farjinta min jihati qublaha ya biyo mata ta bayanta da alwaladu da zai zo a hawalu wato mai duban ruwa to Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatan makawunan ku al'amala salihah aiki mai kyau ka tasmiyati kamar yin bismillah inda jima'i wajen jima'i kakka zama dabba dan ba tana bismillah wajen cin abinci tana bismillah wajen shan ruwa to kakka zama da duk zaka ci abinci bismillahir rahmanir rahim da duk zaka sha abin sha bismillahir rahmanir rahim wannan shi kanshi banda lada yana maganin guba to sannan abin shaidan ba zai samu damar cin abincinka ba duk abincin da ka ci baka yi bismillah ba to shaidan zai cinye albarka ya baka da bismillah kawai ko me ka ta in baka ce bismillah ba ma ne ba to shaidan zai cinye zai kwace albarka ya baka da shan ruwa kawai to haka in ka zo saduwa da matarka baka yi bismillah ba to shaidan za ku tarayya da kai da shi a wajen jima'i da matarka da haka in za a samu da in ka ga an samu dan iska to kai ka ba shaidan dama to da haka lallai ne sanda duk zaka saka mata ta bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da ka faɗa haka to dan ka dan ka ne za ka ga zo na kware ba za ka ga shi da wata dabi'a mara kirki ba to sannan dan ka kuma in kai wannan addu'a dan ka da ka haifa Allah zai rubuta ma kowane numfashi nashi Allah zai rubuta ma lada har da rayuwarsa dalilin bismillah din da kai wanda bai iya bai je je ne wani malami ya rubuta mai ita dan me ya yaki shaytan kai a cikin ƴaƴan shi shine ka tasmiya kamar yin bismillah inda jima'i wajen jima'i wata kula ku ji tsoron Allah bayan Allah fi amri cikin bin umarnin ubangiji wa nahyi da nisanta abin da ya hana wa alamu ku sani annakum kuba mulaqu ko ba dade masu gamawa da Allah ne ba su ranar kiyama bil ba su da tashin kiyama fa yujazikum zai kuma taka muku bi amalikum da ayyukanku وبشر المؤمنين كيما بشر المؤمنين بشارة الذين اتقوا الله أي الذين اتقوا وأن تجد أولاً أبنجي تو كيما بشارة بالجنة تسام الجنة ولا تجعلوا الله عقبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم la wala taj'al la karfa ku sanya ubangiji ai al halifa bihi rantsewa da Allah to ka kuma da shi urbatan wani dalili mana atan mai hani la imanukum saboda rantsaran kansu nasaban dan kafa na haga yata da an ta kasulul halifa ku rika yin rantsuwa da shi wai dan ka san ka rantse ka san kace da za ka yi abu ba to shi kenan abin nan ya haramtu gare ka alkhairi ne za ka yi wallahi ba zan yi ba to kakka mai da rantsuwa garkuwarka ta aikata alkhairi ko ka ce wallahi ba zan yi ba to in dai mumini ne kai to tunda yake alkhairi ne yi wannan abin sai ka je kai kasara haka ake so amma ba da na ce wallahi na ce ho wallahi shin ka san na yi rantsuwa kafara kake so yi na fara ce ma Allah ko baka san darajar rantsuwa ba to kaka mai da daraja wata garkuwa kaka mai da rantsuwa wata garkuwa ga aikata alkhairi shine ake hana mu Allah ta baru cewa ba za ku yi alkhairi ba wata ta ku sai ku tsoro to fatu fatu kurahu yamin sai sa aka hana yin rantsuwa ala zalika akan haka wai sannu aka ma sannanta alhinsu kari fi cikin sa wa yukaffaru sai ka wa yukaffiru sai kafara bi khilataha da zabana abin da ya aikata ala fi'il birri akan aikin alkhairi idan ka ce wallahi ba zan ba da kaza ba kowa ya zo wallahi ban bayarwa to sai wani ya zo yana da bukatuwa ya kai ne sai kuma gashi na yi rantsuwa sai ya ke nan ka karya ta ka ɗauka ka ba shi sai na ka je kai ka fara ka ka ƙara samun sadaka ga sadakar da kai na ga lada alhairin da kai ga ladar kafara da ka bai wa miskinai ka ga ka samu ƙari ba ma sai dan ya zara ma to ai tun da ƙarar sai ka ƙale kawai وجاجبه وخالف النفس والشيطان وأسهما وإنهما ما أذاك النطع فتهه جدا يتما كان تنجل من أسوا والله تقالي كوي كتب يدد الشيطان الخير يقباك يكي زوعي يكي قوكي يبوي تاني فهي قاعدة توي كريا كيف كيف كيف كيف فارا توسيدي سيني بيئيا wa tuslihu kuma ku rika yin sulhi bainan nas tsakanin mutane al ma'ana ma'ana la tamtani'u kakul hanu min fi'il ma zikira na aikata abinda aka ambata min albirri na biyayya wa nawi da makamancin sa idza halaftum in kun yi rantsuwa alai akan cewa ba za ku wannan abin ba bal bari eh su ku zo da abinda kuka yi rantsuwa akan nan akan shi din nan wa kafiru sai ku yi kafara لأن سبب نزولها لأن دليل سوكتا الامتناع حنوى من ذلك لغير الخير والله أبنجي سميع ميزين إلى أقوالكم لبن تسكنكم عليم مثنين بأهوالكم لحالا ينكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
la yu'akhirukum Allah kuma ku sani Allah baya rikon ku bil lagawi da yasasse alka'i mai kana cewa fi aymanikum cikin ran uwaku wa huwa ma yashku ilayhi lisan shine abinda harshe cikin baka yake zuwa min gaida kasidin halifu ba tare ne rantsuwa ba na hau kamar misali wani kana san za ka wanke a wallahi kuma sai ka zo kaga sai ka zo ka je to wannan a a wallahi sabo da wallahi ne sai ba ka kulla rantsuwa in ba ka kulla rantsuwa abin a cikin zuciya ka bane dan ka je daga baya babu kafara ba kai laifi ba ko ko lala wani kana wani za kana eh wallahi ai ko zan dama ina jin ina neman abokin zuwa sai kuma halin rashin zuwa ya kama ka da to waka dauka wannan sai ka yi kafara a su bulbata sunan wannan rantsuwa wadda baka yi niyya a zuciyarka ba sabo da ne eh wallahi a wallahi ne wannan Allah bai zai riko da lai wala isma alai ba dalili akan wannan rantsuwa wala kafara ta ba kuma kafara in an safani abin da aka yi walakin sai dai yuwa ta riko inda Allah yake rikon ku bi ma ka taba kulubukum ka kulla niyyar rantsuwa a zuciyarka ne kai to wannan ai ka sarka ku kalife su min al-aymani na abin da kada bani min al-aymani na rantsuwa idan hanuku in ku yi kai to dole sai kun ba da kafara wallahu ubangiji gafurun mai yawan gafara ne lima kana da abin da ya kasance min al-lagawi na ya hakka rantsuwa halimun mai hakuri ne bi tahiri uqubati da jinkirta azaba an musa yake haka wanda ya cancance ta للذين يؤمنون بالنساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين يقولون لنسائهم تربص أربعة أربعة أشهر جرى na wata hudu shi ya tabbata lillazina yuluna min nisa'i wanda suke ilahi ga matansu menene illahi ya rubu da suke rantsuwa Allah ya ja ni ubunna ka bata mai rai wallahi daga ni ni da kwanta da ke wallahi sai ai sai hali wallahi sai hali kaga yayi rantsuwa ba zai samu ita ba kenan to idan ya tare da shi sai ya kafara to zaman ilahi wata hudu idan aka yi wata hudu mutum bai dawo ba shi kenan ko dai ko ya dawo ko kuma ya fice ta to bayan faru in sun dawo ai da in suka dawo biya cikin abin da suka yi rantsuwa a kan nan a biya cikin wata hudu din nan au ba da ko ko bayan wata hudu din nan an yamini suka dawo daga barin rantsuwa na ilal wani ba da tarawa to fa inna la ubangiji gafurun mai gafara ne na yau gafara ne yawan gare su gama a tau abin da suka zai ke masa min balarin mar'ati na cutan mace bil halittu ta hanyar rantsuwa rahimun mai jinkai ne bihim da su وإن أقاموا الصلاة فإن الله سميع عليم وإن هذا مطلق إن كنت من نية سيدي لأتي إلى الجنة لأن لم يتيقوا سنة بتداهوا ما فليوجعوا لن يسعوا كذا سكنة فإن الله بنجي سميع مجيء لقولهم قبلته عليم مثلين بأذنهم دليل المعنى ليس لهم ما بني لهم دليل ليس لهم بعد تنفس ما بني لهم دليل ما يجي منهم ولا هم أي ما ذكرنا في الآن أبدا إلا الشيء كوني تكونوا أو فلا حكمك أو كذا شيء والمسلمات يتخطفن لأنفسهن فلا تقتلوهن ولا يجوز لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرهانهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وعقولهن أحق لبثهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات ما لنا تسكي يتربصن أي يلتزم في سورارا لأنفسهن يكاون فأي أن النكاح بغير قول ثلاثة فروع جني أكو تمريض تسوده من حين الصلاة daga lokacin saki to shi da qur'u jam'u tarki wato shi jam'i ne kan wa huwa qur'u shine tarki bayan haila awal haila ko kuma shine ko wajen haila awla ko wanne garke ne dan shine ko wanne garke haka yake wa hada to wannan hukunci ilmar kuli dinna wanda ya wanda da aka yi rubuci da su ne amma dai rubuta wadanda ba rubuci da su ba kana da alaihin ba wata idda da za su mata da kawai idan ba ta ubangiji ba ma lakum alayhi da min iddatun ba ku da wata idda ba ku da wata idda a kan ku dina waɗanda misali an ɗaura aure ka nemi mata ta an ɗaura aure kafin ka zo gidanka ko ko in ba zaura ce kafin ka je ka je gidansu ka ga abin da ana kana zuwa ka je nan ka tuna hadisi da hausawa ko kuma kai ka je ko ka je to in ba ya haka ba ka aure ka ko ko kun ko ka dai da kai da ita ba to shi kenan sai rabuwa ta zo to ba wani ida da zai na ai baka sabi da ita ma ta zuwa abin da ke sa ake sa ai ita in wani rabu ya shiga sai dai aure akwai wannan rabon to shin cikin mijin farko ne ko ko dan mijin mijin na biyu ne kaga shi ya shiga to shi sa amma ta biya ta an ta ta to ake so ta zauna wata uku idan ta wata uku ba a wata uku sai mahaifa ta nuna abin da take ciki in ma ta in ma rashin ta to abin da ya bayyana shi kenan sai a zartar da hukunci a gare shi وفي غير الآية كما هكذا يكون وجبا من ينشأ أولاد هيلا to wafi gai da aikati ga wanda yake ba mai yanke kauna bane ga yin haida wanda girati da da da da da da karamar yarinya to fa idan mun so idan su salatatu asbure wata uku wal hawanin su ko masu cikin da aka saki fa idan mun idan su an yaba ana hamla hunna su haidatu sa'adatu lana ta hanyar haifa kama bi suratul talaqi kama yadda yazo a cikin suratul talaqi idan ka saki mace mai ciki kana sakin ta kan da da da ko kake nan sai ka sai da na fara ta shi ke nan ta ta gama ita sai ka san dai sai ta gama ita amma za ta yi aure sai yau in zan ga tana son ka mai sai ta ba kawai aure ai ta riga ta gama ita in ta gama ita ai ba ta to haka kuma kai Allah ya baka sa'a cikin farko watan farko sai matsala ta tsara da nan cikin sai ka sake ta to sai ta yi wata takwas ko bayan ta haihu sannan ita ta tsari wanda ta lafa sai na ko sai ta haihu da ta haihu ita ta kai wal imamu ku yanki sa'ida to na ita su qur'ani jini biyu ne bisa sunnati hadisi ne bayanin haka dan ba da ba ta ida da yake a yanzu ne ɗaya daga kusa da kusa da mutum da aka koyan kayan nasa keta to wata yanzu za ta yi da ta yi wata yanzu ta gama ita ta wala ya yi nuna wannan bai halatta ga mata ba an yi kusurin su koya ma ga haka lawa abinda Allah ya halitta fi arhami yinda a cikin mahaifansu min alwalade na da awon haihu ko kuma su koyi su wajen haida in kunna amma wajen sun kasance domin na sun yi imani billahi da Allah wa da yawmin akhir da rana na karshe to shi ne sun san kada su ji haka to su sani dai wa ku kula da wannan madada a haƙo da yake dinka su ne mafi tantanci ma'ana su ne ke da haƙƙin mayar da su ai da kula da Allah da mayar da su walau a bayyana ko da wasu tashi in miji yake na mayar da su ta mai ku amma ba da sadaki in ba da nuna ki cuce ta ba da akwai namijin da yake ta to bari ya mayar da su dan me kasa riga ka dan dan su riga ka kasa riga ta nan aure to ya ga ta da ba ya ga bai samu wanda take so ba ga ni ta gaba da kare da take na mai da ke ka ga bai da ba sai ya samu wanda yake so to sai ka ta kuma da take so bai halatta ba in dai ka san ba dan Allah za ka ga yayi ba ko ka tare ka kasance ka kuma mutum ya sani abinda ba kai shi za a yi in ka wadata ta kan wani ka shirya dama ta ka ya za a wadata ta ka in ma kana da ai mana ji Allah ya sa ka ba ka kace haifa ai ba ka da wace za ka zama alƙalin danka da uwa da da matar danka ba shi kenan ba danka ya aure in ba ka ba wadata ta ka ba to a wadata ta danka a wurin aure to za ka mutum ya girmama ƴaƴan wasu sai Allah ya kawo wanda za su girmama nashi to suke da haƙƙin mayar da su walau a baina ko da ya ruwa su matan auren nan sun ji fi zalika cikin komawa to ai dai ko da sun ji to haka yana tabbata ne fi zamanin sarrafusi a zamanin sauraren karewa jini ina radu amma fa in mazan nan sun nufi islahan kyautatawa bainau ma tsakaninsu da matan auren nan la dirarar mar'atu ba suna nufin cutar mace bane to huwa tarizu wannan kwadai dawa ne alaƙar da yi sabu nufin alkhairi la tattun ba wai sharadi ne na jawabi daga aji ga halaccin komawa ba وهذا wannan duk talakin raji'i wato a saki ne wanda yake ya halatta a koma saki ɗaya ko saki suke da wannan hukunci wa haku da aka ce wa haku la tafila ba mafi cancanta bane la la tafila ce ai ba mafi cancanta illa haka ai san da suke haira ai ba haƙƙi ga wanda gairin ga madajan ga wani madajan su shi ne kai da cikin auren su ne da ta da suke yadda da haka suke da haƙƙi kawai ganin ba mafi cancanta ba ولهن توصينا سوكم ماتا أمانا ملا تسلي ولهن مثل الذي إذن أظن يجي نهجي جمدا ولا يجي جمدا توصوما ماتا سنا نهجي أكم ملا جمدا bil ma'ruf da abin da ke sananne shar'an da shari'a ne da hutu da ishraki na kyautata zama wa tarki tsarari da barin cuta wa nawi zalika da wani haka da makamancin haka walin rijali alayhin da maza ko da muka ce mata suna da haƙoƙa akan maza irin yadda maza suke da haƙoƙa akan su to duk da haka dai maza suna da ƙarin daraja akan mata ai fadilatun fadilatun wato suna da fifiko fil haƙi a cikin haƙi dan ne min wujudi ne min wujudi da'ati yana na wajabtin ma wajabta ma mata biyayyan mata lahum ga maza saboda ne limata ku da abin da suka koro shi min al-mahari na sadaki ita ta bayar da sadaki ko kai ka bayar da sadaki tunda kai ka bayar to kana da hakkin sadika wani in faki da cewa kai ke shi da ita ko ita ke shi da kai kai ke shi da ita to waɗannan guda biyu sun zama sun ƙara ɗaukaka darajar namiji akan mace wallahi ubangiji azizun mabwayi ne fi mulki cikin mulkinsa hakimin mai hikima ne fi ma da faru cikin abin da ya gyara shi da sarki ga halittarsa
فإن تابوا بمعروف أو تسويه بإحسان ولا يحل لهم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فما جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقتلوها ومن يتعده حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق سكن أوليه أي التطليق سكي الذي يراجع يراجع به بعده وأنت أجل إذا مريد ما تابع يا أخو مرة ثالثة يولي أي إذن ثالثة يولي فإن كافر ko dai daga nan ka rike ai ba da su wajibi ne gare ku ba da bayan sake jin nan ba ba da ku wajibin ku ne ba da bayan su da an su bayan wannan kuma yadda su ji ma'arufin da abu mai kyau ainihin dai da tsararin ba tare da cuta ba au tasbihin ko kuma lallai su tafi su ai misali wannan sakin su ne misali da tausayi wala yahillu lakum baya halatta a gare ku ayyuhal azwaj ya ku mazajen aure an ta ku ku riki sai an wani abu mimma ataytum hunna na abu da kuka ba su da muhuri na sadaki wai mutum matarsa ya ci matarsa ba ita ta tilar ta mai ta ce ba kawai sai to yayi ko ya rike ne kanka to in ka aure mace ka sadu da ita ta cinye sadakinka ta cinye lainanka ta cinye komi naka amma in kika ta zo ta matsa ma dole sai ka ce ka kuma kana son ta matsa ma sai ka take ka to sai ku sharadi nawa za ki bani dan yi sabon aure sun ma ka gure kotu sai mai tsada da ke zan ba ta da a bai ba zan ba ta da a bai ba zan ba ta sunaya idan ka ɗauko ta baka shi kenan ta ku gare ka hulɗi kenan to ba guri haka kawai ka ce ka rike wani abu na mata to ka rike ka rike ka ga haram ka rike abin da bai halatta ka rike illa an ya baba sai in sun ji tsoro ai saudani ma'auratan nan Allah ya yi ma ba za su sai da hududan layi iyakokin ubangiji ba ai na ya biya ba za su hudu ma har da huda ba da iyakar sai zau ma gare su da hukuki na harkoki to wannan shi kenan wa fi kiratin an yi kafa wato jinayi alal mazmuni in an sai in an ji tsoro to bai da su in kun ji tsoro Allah ya yi ma ba za su sai da hududan lahi iyakokin ubangiji ba to fa la junaha alaihi ma ba laifi a gare su fi mabtadar bihi cikin abin da ta fahimci kanta da shi min almali na dukiya ne ya kalli ga halin ya fice ta ai la haraga ba mu ba kunci ala zauji ga miji fi amri cikin karban abin da ta bashi wala zaujati haka nan ma bace fi badali cikin bada sai nika la hakamu waɗannan hukunce hukunce almazkura su abun ambato hududun lahi iyakoki ne na ubangiji bala ta azaduwa ka ku tsallake ta wa man yata'adda duk wanda ya tsallake hududun lahi iyakokin ubangiji faula ya kama tsallake iyakokin ubangiji kuma zalimun sune azzalimai فإن لم فلا تجد له بعد حتى تنجح زوجا غيره فإن اتقى فلا جناح عليهما أن يتماسا إن دنا عليهما هدى الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
na'am bayan da kada idan ya fice ka ai a sautu miji ya saki mata ba da tantai bayan saki yudin nan fala ta hindu da hu ba ta halarta ba gare shi nan bado baya daga baya ai ba da sarkata sani saki bayan saki na uku din nan hatta ta ki a sai ta auri zaujan wani mata wani miji gaira wanda ba mijin da ya saki uku din nan ba kuma bayan ya ta aure shi wai a haya tara ta kamata ne tara da ita kamata da hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi rawahu shaykhani buhari da muslim ne suka ruwaito shi to nan kama da aka ce salata yau kama idan kala da an ta tarikun salata idan yace mata ke sakakkaci ke sakakkaci ke sakakkaci yayi nawa aw da bai ta koko nayi mata saki baki wato saki uku kenan to wa hada gairul margai وهذا هو المجمع عليه وابن ده هكي معلومات كده هتقول ليه واما القول الاخر بقى بان ثلاثه ثلاثه تجي اوكو فيما بين واحدته سن سجى كلمه غدا لا يكون سلطان بل يوم الا تنقدم وتجي غدا كوي فلم يقرا بعد هكذا كنت معلومين اتيك وكنت ما da ai in yayi saki guda na fi ji saki uku kaga ai take guda ke na kawai ai wai bata fito ai take dai ne to ba za haka ba illa ibn illa li ibn tayyiya sai dan ya dan tayyiya min al hanabil shi ma cikin hanabila ba yake ba malikawa ba wa karrata dai ayin mata madhaji shi ma malaman mazhaban nashi sun yi rabi a gare shi hatta kana kula mawu amma da zai suka ce mashi inna wujidan tayyiya abbar kasance al-mudhib mai fatawa wala wala tabbata wato danganta ga ne imani ashaba cewa imama ta shi ya kawo cewa in an yi saki uku a kalma guda da yi ba ina yi masa malikiya wai daga cikin shugaban shugabannin malikiya ba dilatin wannan ƙarya ne na ja ne don irin abubuwan da ke aukuwa mutum zai zo ya ce bala'in shaidan ya jirgin shi ya zo ya saki mace saki uku ya ce wai bai saki saki uku ai saki biyu ne shi shi saki biyu da sani bai san ya rasa ba ko ba wallahi ai sadda ya saki nan shedan ne ya rubuta a to in ban da shedan in ba ta rubuta shedan shara ba ya ba ta aiki in ce rubuta shedan bai shiga ba ina shara ba ta aiki to ai shi ne bayan nan naka in ya sake ta ai azaudu mijin nan ba da sanjani bayan biyu fala ta hillu lahu ba ta halatta gare shi ban din ba da bayan kake nan da yayi guda uku ai ba da falakatu sali ta bayan kake ta uku hatta ta sha sai ka abu zaudan ta zama shi gai da mura shi ba wai ka sai ya tara ita kamar da hadisi ne ne ba shi hadisi rawahu bukhari buhari da muslim da shi hadisi wa huwa ja'a al-imra'atu wa kama ta'lamu tabu تسمى لعلي كلمة كريمة الأرضية وكريمة تعيشنا بتقنين قريبا وكان كل زوجة لا لم يأمري لإبن أمها لأن أمرك رفاعة القرشي رفاعة القرشي وجدت على إلى رسول الله فاطمة صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا من الله إن رفاعة رفاعة لي أبدت فلاك يا من تكي ويا من تكي بكي فتزوجت kuma sai na je ne aure da Abdulrahman ibn Zubair da Abu da Abdulrahman ibn Zubair بفتح زيد لغير بعوات زيد الأبدية وإنما معه مثل ذكر وإنما معه مثل هربة السعودي وأتويت كلمات التي تجيبت بقوم كتابين لما بقوم كتابين وإذن من جبل من جبل فكاو قال هذا النبي فكبر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي أكري إلي كنا ليلتي أن تركي تقوم إلى رفاعي وأرفعه ولا ذلك الشباب حتى يكون عزيزتك السيئة تنتهي وتكون في أسئلة مسلمة تنتهي ذلك فما تفتدون هذا نقوى الشكل ونمجة ثم جاء الثانية كيف تاجه هو رسول الله يجمع ذلك وقال سيدي إنه مسجد الذي نادي كان الجهاد جاء وذكرت للمناقبة لتنيتي ولكن يا لتنيتي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce inna qawlaki al-awwali awwala zantai ki na farko karra ba ya kayyata ta al'ali da haka ba za ki ta ba ki ba da sai da wajen shi ki ga sai na wata shi da ba ki alamun hali ba ki sai na wata wa qalat lahu kama da ba sai na wata ibn ma qala ila rasulillahi ila abin da da manala sallallahu alaihi wasallam fa qala la sai ce mata inni kajitu mashi'ati ai ina nan kika zo da Rasulullahi ya zama da Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalami wa kalamati kuma na da jinna ce shi magana kira huda Allah sallallahu alaihi wasallam da haka na san shi ba za ki kuma mutum miji ba fa da ta mala ba da dai hakuri ba zamanin da yana mun sai da mu wajen da yana mun sai da mafi ali ba su ali ban sa fa kana kira huda da ta sake mai wannan abin da yake kace fa kana da ta ce mace in fada miki in rubutu da rafa in kuskure ko ma bude kira ba razan to wallahi da zai bayan da daga hanyar ka ke ka ai an zaune sai mutum nan da biyu to bala dina alai mai duka ba alai a gare su ai an zaujatu da matan nan wa zaujul awwal da wancan miji na farko da kafarin ta gare shi an yi daraja a su koma ma aure an yi daraja a su koma ma junansu ilan nikahi zuwa ga aure ba da kirayar iddatu bayan kare wa idda amma fa da sadiki in san in zanna in sun zato ko sun sakantance an yi kima za su tsaya da hududan lahi iyakokin ubangiji وتلك المذكورات ودانا ودانا أبابا أمدو حدود الله إياكوتو أبنجديني يبين هذا يكي بيناتا لقوم المتعنى يكي يعلم نفسي نورا وإن أولمتم النساء فضلنا عنهن فأمسكوهن بمعروف لو تكرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن بغير تعتدون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء إذا كنت سكماتا فبدل suka kusanci ajiyar wannan ƙari wa itar ai ƙarar da suka kusanci ikira ita ce da ƙari wa itar su to ba an ku ko wani ku dawo ku rike su da an kira da wannan shi ku dawo da su amma fa bi ma'rufin da abin da yake sananne ne ga irin zirarin ba da nake cuta ba au zarru na ko kuma su kai mu kale su har su gama yadda su ku sake su bi ma'rufin da abin da yake sananne ai wannan ku wannan ku kale su a satan ka da yadda su wannan har yadda su wannan har yadda su ka kare to wala jinsu ku wanda kanku rike su dirra da ta da yin yin rida dirra da ta da yin yin rida diraran dan su ta da ta da nan ku kallake iyaka alayhin da akan su bil injai da madawa ila jinsu da zuwa gaba da kansa wata dalili ko neman kake wata tawili da wata dalili da kake wata tawili da hafi da kuma tsawaita wato rikewa ومن يفعل ذلك وتدي هكا فقد ظلم نفسه يا ذلك كنت لتعريضها تبدا دين مدرسة إلى عباد الله وعذاب الله ولا تتخذوا ودين يقع آيات الله آيات الله هدوء أبيه وصالح لمحالفة دين بساقة ساقة متى واذكروا وتنا نعمة الله نعمة الله يا عليكم غيركم بالإسلام والمسلمين وما أنزل لكم أبدا يتوكل عليكم غيركم من الكتاب من الكتاب أي القرآن سين القرآن ولكم الكتاب لك يكتب القرآن من كنتنا كنتم كنت يأيكم به الله ينا مكو وأزيني القرآن بأن تسبوها تقول من نعمة الله يمكو بالعمل به أي به القرآن واتقوا الله تجدون الله واعلموا تسني أن الله بيتي عليم مثلين وبكل شيء يقوى أبو لا يخفى عليه شيء الله لا يملك قوي الله
وإذا أنزلت النساء فبلغن أجلهن فلا تعولهن أن يكفين أزواجهن إذا تباغوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أبشر لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا تلقتم النساء هكا إن كنت جماعة فبلغن أجلهن هكذا كي كان سيئة أي أنت بلغت أجلهن إذا تتكاري to fala ta bunu wannan to wannan da kitabun da ke ne da auliya ga wajen matan aure to kakko hana maza da kakko hana matan nan na yayin da yana fita ga auren abuwa da wannan maza da maza da almutallaqina law da wanda suka fate su ma'ana idan mutum ya tafi mata bai dawo ba har ta gama idda to sai kuma bayan gama gama idda nan sai dai kuma yana da sha'awar ne da matarsa sai ya dawo yana cikin masu neman aure tunda ya shiga cikin manema a lokacin to in ya aka faru ga shi ga waɗansa to sai iya yi a da yana son shi ya bari haƙƙi ya take shi da yana son shi ya bari haƙƙi kuma illa ba ta dawo ba to da haka har ya take shi har ya bari kuma illa bai dawo ba ai ba ya son shi za ka ba za su koma wajen shi ba sai dai ki sake wani to ka ku hana ta in dai tana son mijinta mijinta yana son ta to ka ku hana ta koma ma mijinta haka Allah yake la na sababa da duliha dan da dalilin sauka wannan aya anna anna ukuta ma kalil ne tarin wato ƴan uwan ma ka da ɗan yasa tallaka ha zauwa mijin da ne ta geza ba rada sai mijin ne yake an raja ha ya ne ita bayan ta bayan ta ga bayan ta ta ga mai ita ba mana ha ma ka da ne sai sai ma ka ne ke ina ai kuma an mutu wannan bari kama rawahu al-hakim kama yadda hakim ya rubuta shi Allah ya ce ina ai ko da kace ba mu da ni kuma yanzu maka sa kan ba ya kamar da kace ka ba su dama ya aure ka Ira gaba da wa'in sun yarjejeniya, ai da azwaji mazajen auren wani zawo da matan, in sun yi yarjejeniya bai nan tsakanin su bil ma'ruf da abin da yake sananne ne shar'an da shari'a, to zalika nahi. Wannan hali anil adali daga wato daga barin koma wa mijinta to yu abdi ana wa'azi da shi ne ga man kana minkum yu'minu billahi kaji ba ake ga wanda ba mai imani ne a cikin wanda bai da imani sai ya sai sai ya aikata abin da yake so man fa'ala ma sha ya ce ma sha wal yawm al akhir ya imani da ranar kiyama da Allah dan mai imani al mutatu shine mai amfani bihi da wa'azi zalikum ai banda muke ga muku ai tarkul adal balan hana ma za su koma magalanku azkashi ya lakum gare ku wa da har kuma shine mafi sarki lakum gare ku walahum da su lima yadda da abin da ake tsoro ala zaunaini akan ma ma wajen nan ne bila bin baki abin ko ban dojo baya ai ya san da kowa ya san amfanin wani kun san inda za kun hana su haɗu kun a cikin shari'a kun san inda za su haɗu a bayan shari'a ba ku za da bai auku ba idan wani aka ya auku wa ya hukuncin shi yana kan wa su suka hadiya ne dan da sun bayi sun koma ma junansu da ba ta ba suke daidai ba to amma da suka hana an samu suke daidai duk yayin su kuma shi yasa Allah ya ce in sun daidai ga ba ka da shi koma بسبب العلاقة سبب دليل العلاقة التي يرتكبها هو بينهما تكاليف والله أبيدي يعلم كية ما فيه المصلحة أبدا مصلحة في أسفلك وأنتم كوكوا لا تعلمون مقصد ذلك هكذا لا تتبعوا كل أمره أمرنا أبيدي الحمد لله فاتحة صلاة الفاتح Thank you.